bisa doron duniya ya ɗora mu ya kasance sunna shi ce a bisa doron duniya ya jarabci mutane babu ɗan adam inda yake bisa doron duniya illa ya a cikin wata jarabta wadda Allah ya ga dama ya yi shi domin ba komai ba dan Allah ya kankare mishi ya sa shi cikin aljanna in ya ci jarrabawa kamar wannan ayar da Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna kuna zaton za ku shiga cikin aljanna kana la cikin arha walam ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum alhali irin misali na bala'i da tsangwama da cizo da kisa da dauri ba kai ba a ce kai ba kai bane a ce kai ne a kulla maka irin wannan misalin bai shaye ku ba kawai daga ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a shiga cikin aljanna kalla wallah ba haka bane al'amarin addini al'amarin addini idan ka yi imani bakin ka ya faɗi zuciya ka ta kudurta to gaɓoɓuwan ka sai aikata abubuwa Allah ya ɗora sunna shi ce a bisa doron duniya sai ya jarabci kowanne daga cikinmu sai an ɗanɗana maka sai ka wahala saboda sil'atullah galiya a sil'atullah hiyar janna kayan saida wannan na Allah tsada gare shi shi ne aljanna sai Allah ya gwada imaninka ya kasance sunna shi ce a bisa doron duniya wannan jarabta wannan ma ya amya hatta amma tuntum an tadkhul aljanna shin kuna da kan za ku shiga aljanna haka nan walam ya'tikum walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali irin misali na bala'i waɗanda aka dandana ma waɗanda suke cin gabaninku bai shaye ku ba sai Allah ya ba mu misali irin abin da aka dandana musu Allah ya ce masatuhumul ba'sa ai tsanani ya same su wadarra da cututtuka wa zulzilu aka girgiza su aka girgiza su aka tsorata su hatta ya kula rasulu walladina amanu ma mata nasarullah har zaka ga annabin su a lokacin da waɗanda suka yi imani kashi suna cewa yaushe Allah zai taimake mu mu ne mutanen kirki suna cewa yaushe Allah zai taimake mu sai Allah ya ce ku sani ala inna nasarullahi qarib nasara Allah tana kusa da kai saboda haka ya dan uwa musulmi duk irin yadda ka samu kanka cikin bala'i na rayuwa duk irin yadda ka samu kanka cikin kunci da musiba duk irin yadda ka samu kanka ka gode ma Allah an jarabci waɗanda suka yi ka daraja da irin wannan sun yi hakuri ya zamanto wannan sunna Allah ce a bisa doron duniya sunna Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasu bala'an al-anbiya mafi tsananin jarabta a duniya mafi mutanen da aka yi tsananin jarabta su ne annabawa annabawa an yi jarabta su matuƙar jarabta sun mal'amtar fal'amtar sai ya ce kuma sai kwatanci da kwatankwaci gwalgwadon imaninka gwalgwadon yadda za a jarabce ka yuktalar rajul ala hasab dini mutum ana jarabta shi a gwalgwadon riko da addinin shi in yana da riko da addini jarabta kuma ta yi ƙaruwa ba don komi ba don allah ya ba shi lada mai yawa jarabta iri biyu ce akwai jarabta Allah zai jarabce ka da alheri akwai jarabta Allah zai jarabce ka da sharri idan Allah ya jarabce ka da alheri shine kamar Allah ya baka dukiya Allah ya baka lahiya Allah ya baka wani matsayi Allah yake cewa alladina in makkannahum fil ardi aqamu salat wadanda idan muka tabbatar da su a bisa doron kasa aqamu salat do tabbatar su shine Allah ya baka dukiya Allah ya baka jah fuska Allah ya baka ya baka sarauta Allah ya baka wani matsayi kana da lafiya kalau wannan abubuwan da dukka Allah ya baka bai hana ka matsayi da sallah aqamu sala wa atu zaka suna bada zakar dukiyar su wa amaru bil ma'ruf suna umurni da aikin alheri wa na'u anil munkar suna hana mugun aiki irin masu yin wannan sai Allah ya ce a gaya musu walillahi akibatul umur karshen al'amuran ma na Allah ne Allah zai gafarta musu ya sanya su cikin aljanna innal ladina qalu rabbuna Allah wannan wanda suka ce ubangijin mu Allah ne suka mai da al'amuran su ga Allah sun mastaqamu suka tsaya akan wannan suka nace akan wannan sai sun bi Allah sai sun bi abinda Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo ya kawo musu na shari'a dukkan rayuwar annabi shari'a ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika tun gurin mutuwarsu mala'iku sun sauko suna cewa Allah khawfun alaikum wala tahzanu kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoro na wala tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun albushrunku aljanna kai dan aljanna ne tun gurin mutuwa ka kasar kai dan aljanna ne Allah ya mu ciki ya ɗan uwa musulmi da ya kasance sunna Allah ce sai ya jarabce ka ka ki kaso ko wane ne kai in dai kai musulmi ne sai Allah ya jarabta ka yaya jarabtar nan take muka ce akwai jarabta ta alkhairi akwai jarabta ta sharri su wane ne za su zo su jarabce ka wajen sharri mutanen da kuke tare da su su ne Allah zai sa su su ɗanɗana maka azaba jundullah rundunar Allah ko ina saburin sai Allah ya turo ya hallaka ka ko ina akwai rundunar Allah wani Allah ya gama shi da irin shi ya ba shi wasu iya da malmalallu su yi ta gallasa mai azaba ba yadda zai ya ciwuya wani Allah ya gama shi da matar shi jarabta ce kuma dole ka zauna da ita da kirki ka mata hulku mai kyau annabi ya ce yayyan ku yayyan ku ga iyalin shi ni kuma ni ne yayyan ku ga iyalina annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ingantatta har yana taya matan shi aikin tsakar gida wane ne a cikin mu zai tashi ya hudda kayan shi ya shirya ya taya matan shi wanke wanke a cikin gida wala ku fi rasulillahi uswatun hasana ana shigowa gida aka isko alhaji kuma mai gida iya wanke-wanke magana ta kare ba a zaton cewa koyi ne yake da annabi sallallahu alaihi wasallam a'a abin da zai yaya ta a gari ta mallake shi lakum fi rasulillahi uswatun hasana na gare ku koyi kyaukyawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani Allah ya gama shi da mai gidan shi a wurin aiki wani Allah ya gama shi da makwabta wani Allah ya gama shi da ƴan uwan shi wani Allah ya gama shi da ƴan garin su to jindullahi a ko ina akwai su kanka yi zaton wani wuri ne za a je a jarabce ka duk abin da zai so sama rai jarabta ce duk abin da zai bata ma rai a matsayin ka na musulmi na mummuni jarabta ce sai ka tuna ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah Allah yana jarabta ka daga sharri wani irin sharri ne ko ya dora maka talauci ko ya dora maka rashin lafiya ko kuma ya dora maka tasarrutul a'ada makiya su mamaye ka su dinga kashe ku wannan duka jarabta ce ta Allah dan ya gode imanin ku idan Allah ya ɗora ma talauci Allah ya gaya mana naman ya ce wallakun fi rasulullah uswatun hasana na gare ku koyi kyaukyawa ga almanza Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana ganin kai talaka ne to rasulullah ya ɗarma dutse a cikin shi saboda yunwa kuma shine hiyayyen halittu shine hiyayyen kowa shi zai bude aljanna shine hiyayyen halittu na kusa ga Allah to ya ɗarma dutse a cikin shi ya ɗarme saboda yunwa kai in kana kuka da talauci in kana kuka da cewa kai malaya ne babanka ya mutu rasulullah kamun a aihe shi ya cikin ciki baban shi ya rasu yayyan talikai wanda Allah ya ji san shi da kowa an aihe shi maraya idan kana gani kai maraya ne aban wa umman uwa da uba uwan ma ta rasu rasulullah iya da shekara shida ko shi ta rasu yayyan talikai gaba daya idan kana gani yan uwanka sun matsa ma gaba ɗaya rasulullah ɗan ƙunshi kore shi suka yi daga garin su makka ya waiwayo ya ce in na kila a haƙul bilad ilai wallahi ke ce mafi garin da na ji so in ba dan mutane ki sun kore ni ba da ban ta ba yake ce ma maka idan kana ganin yan gari sun kuntata maka ka rasa yadda za ka yi rasulullah gama shi aka yi da wawaye da mahaukata wawayen tayi suke dinga jihon shi yadda suka fasa mai shi duk abin da kake tsammani na cewa na ƙasa lakum fi rasulillahi uswatun hasana ka duba shi hiyayyen wanda Allah ya zaban wanda ya yi kowan ya ɗanɗani hiye da wannan naka saboda haka sai ka sauke zuciya ka ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce mana mafi tsananin wanda ake jarabta su ne annabawa mu ɗau misalin annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub Allah ya ɗora mai cuta cuta ta shige shi ta ta shige shi hal mutane suka ƙi suka huda shi bayan gari amma da ya yi jimuli ya tamun ya koma ga Allah yadda ake so duk jarabtar da aka ma kada ka kuskura imanin ka ya karkada kada ka kuskura ka faɗi muguwar magana ga Allah ko muguwar magana ga annabi ka daure ka mai da al'amarin ka ga Allah daga ƙarshe ya ta kwashe ma annabi ayyub sai Allah ya ce fa kashafa Allahu dhurra sai Allah ya yi mai wannan cutar gaba ɗaya da ya roƙi Allah wa atahu ahla ya bashi iyalin shi wa mithluhum da kwatankwacin su bancin da duk sun mutu an kore shi da gari wata irin cuta ta bala'i da ta da shafe shi Allah ya ce rahmatan min Allah wa dhikra li ulil albab rahama ce daga wurin ubangiji kuma masu hankali su dau izina duk cutar da ta same ka duk kasar da kai duk talaucin da kai idan ka daure ka koma ga Allah darajar ka ce ake dagawa saboda haka dauke shi ka'ida dauki misalin annabi Ibrahim annabi Ibrahim da karshe da ruwa suka yi zasa halakar da shi suka bambama wuta aka rasa ma wanda zai zo kusan mutai sai da shaitan ya koya musu yadda za su yi majojawa su jewa shi cikin mutai suka yi haka yakin kuma aka jewa annabi ibrahim cikin mutai amma daga ƙarshe ya yace ya ta kashe ya ta kwashe mishi Allah ya ce he muka ce ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim ya ke wuta ki zama to mai sanyi sanyin ma kake yi galas ki sa mushi mura wa salamun sanyin ma na aminci ala ibrahim wutar gaba ɗaya ta koma sanyi na aminci akan annabi ibrahim me yasa karfin imanin shi ga Allah karfin aqidar shi cewa komai Allah yake yi shi komai Allah yake yi shi sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba irin bala'in da ya shiga ku duba irin musibar da ɗan ɗan uwan shi da sahabbai suka shiga amma da karshe sai kaka ta fashi sai gashi ya zo garin Makka ya bude garin Makka ya zo shine shugaba ba garin makka ba kai duniya gaba daya shi ya kawo mu aqida mai kyau dukkan wannan jimuri ne akan bala'i da komawa ga Allah saboda haka dan uwa musulmi duk abin da ya same ka abin da ake so da kai kai jimuri ka koma ga Allah kada kai ramni annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake ce muna ma usiba ma yusibul muslim min nasab babu wani abu da zai shafi musulmi na wahala ko wasabin ko talauci wala hammin ko wani bakin ciki da huzun da bakin ciki da kuntu da wata cuta da menene kai yace hatta shaukatin shakuha hatta da kaya in ka taka kaya in ka taka illa kafarallahu biha min khataya sai Allah ya kankare maka wani zunubi to anan alamar tambaya zaka tambayi kanka da kanka tun ranar da ka balaga zawa yau baka taba saba ma Allah ba tun ranar da ka balaga zawa yau duk abin da ka yi ƙarami ko babba wallahi yana nan a rubuce kuma sai ka iske shi kenan kana bukatar ayyuka na alheri kana bukatar ka koma ga Allah kana bukatar Allah ya kankare ma zunubanka Allah samu gane ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka